أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والسلامان على خير خلق الله الباطل الخاتمي ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راقية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتان المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأجواسي قلوب الأقرابي فريد الدهري على الإدلاقي حاتم العتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي إلى الله وقائدي إلى الله شيخنا شيخ إبراهيم مسدد الله أسأل بأن يجعلنا في منهجهم وأن يسهل لنا جميع السهولة بجاه رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي muna magana akan shau tijjani a cikin usulun dini wata rikatar tijjaniya wanda yau insha Allah za mu sauke littafin sai mu ga kuma wani littafi za mu sake sawa na ɗarika saboda mu ƙara buɗuwa mu dinga gane abubuwan da ke ɗarikan take nuni don shi ne zai ba mu duk abinda mutum yake son ya ginu sai ka ɗauki wancan manyan ya suka yi suka gino da ya suka yi suka kai mun faɗi irin karatun shi tijjani mun faɗi irin yawon da ya yi cikin gamuwa da bayan allah mun faɗi irin himman da allah ya bashi mun faɗi irin kyautan da allah ya masa na makarimul akhlaq wirasatan na sayyidina rasulullahi sannan an kai kujeran da duniya ta fuskance shi ga kuma abokanan gaba sun sa shi a gaba ga tasarrufat da aka yi a kansa na shehun najjar kafin ya sallama ya dawo ya karɓi dariga sannan ga kuma mazajen da ya yi yawo wanda ko ina ya ji daga baya sun biyo shi su mutanen tunis kamar ibrahim rayahi kamar limamin masallacinsa kaman wanda ya fara lakana ma ɗariƙa muridinsa na farko sai dai alil harazmi da irin tsayuwansu a babin Allah to yau na san wannan da yawan ku wallahi ba san wannan abin da za mu yi maganan ba abin da za mu karanta nan saboda in ba malamin da yake research a cikin ɗariƙa ba bai san yadda aka yi short jani haukan kujeran ba to yau za mu yi magana ne akan hawan kujeran domin mun yi maganganu akan isharat kawai in an yi maganganu akan isharat to ya aka yi ya hau kujeran da ya zamo ya gagara ma'ana babu wani kujeran da ake ta maganganu a kanta hatimul makami hatimul makami to shi kuma ba hatimul hatimul makatumu ne kudubul maktum da aka aka ce masa ba khatimu ba kudubul maktum su sufaye suna kwatanta kudubaniya kamar mutum a sa masa kwai ne a kansa haka ya tsaya kwai ya tsaya a kanka to haka ake karanta kudubaniya gata da nauyi domin alam ne alam ne mutum yake ɗaukansu abin da ake nufi da alam domin kudubi yana tasarrufa cikin alam alam ba duniya ba a duniya da lahira da waɗansu duniyoyin yana da hannu a kai ba fa ne muhammadu ba kudubi kaga duk mutumin da kaga yake ta surutu a kai kujeransa ne ba za a ce bai yi adalci ba sai dai rashin adalcinsa da bai shiga cikin hanyar ya sani ba misali duniya ai tana duniya aka zo ana cewa za a hau sama malaman duniya aka hada ana tambaya zai yiwu a hau sama wasu suka ce ba zai yiwu ba wasu suka ce ai kwaikwayon annabi ne saboda isra'il da yi to ko kwaikwayo ne dai amma shi aka bi ba shi ya ga wani ya fara ba ya bi nashi ba ce shi ya kwaikwayon an nuna yana daraja kuma za a gamu da abin da za a gane yana da girma ko wannan ai an yi ta yi shi ibrahim yana daga cikin wanda ya bawa turawa cewa eh da su iya duniya ta saurare shi wani amsa zai bayar ya ma'ashar aljin wal insi in sada'atumu an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi tanfuzu sai ce la tanfuzuna illa bi sultani kaga akwai istisnai idan kun samu sulda za ku iya a yanzu haka kana zuwa ɗakin shehu ibrahim da suka hau suka yi kumbo a folo da suka hau suka dawo sai suka ba wa shehu ibrahim jinjina domin malamai sun ce ba zai yi ba amma shi ya ce zai yi yanzu haka akwai wannan takardar da suka ba shi na duniya yana ɗakinsa a manne ba je din ba an ji ba malaman ne amma ba hanyarsu ba ne suka ce ba zai yi ba saboda shidatul girati gira suke yi giran su kuma daga min ilimi iya gurin su kenan amma wanda ya kai fa ya ce za a yi kuma an yi to yanzu duniya ma ana shiganta ta ruwa kuma a kula sama eh da ana cilla roka ne roka ne ta tashi sama ko rocket mu ce to yanzu ta cikin ruwa ake shiga kuma a bulla sama kuma da a dawo daga saman a dawo cikin ruwa kenan za a iya kenan ko ko kuma an iya tunda kowa ya yarda tunda gashi nan dai yanzu dai a fili kowa yana ganin da ake tafiya samaniya ko kari ake ana wata sama ne daban a gidan fim kowa yana gani ai yanzu arha ne to wannan ya isa to kowane fanni ka shige shi tukunna ka sani duk wanda zai tafi hawa saman nan ka lura ka ga training din da ake mara sai an jijjiga shi gaba ɗaya sai ya zama kamar rauhani abinci bai dame shi don cin abinci ba daga cikin abin da ya dame shi saboda tsarin su kuma ka duba duk wanda suke hawan ka lura da gari yawancin abubuwa da wuya ka gan suna cin abinci saboda an riga an musu training training din kuma ya shiga jikinsu wallahu alam ya dai bayyana duniyar ta dawo duniyar ka tafin hannunka ko yawa mutum yana so ko yanzu zai tambaya ana hawan da gaske za a ga maka musulman ma da suka hau ko to shikenan to wannan shi da rigan ba da ka ake yi ake tafiya ba dole sai an yi masa aiki intiqal maulana sheikh radiyallahu anhu min abi samgunin sheikh tijani ya bar abi samgunin ba da an makasa fiya saba ta ashara sanatin bayan ya zauna shekara goma sha bakwai a nan garin yana shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da sha uku kenan وعمره ذلك الوقت ثلاثة وستون سنة وذلك أبو وليد مولانا شو عمر الفوتي بفوتا تورو الوقت ما كايفي شو عمر الفوتي أفوتا تورو فدخل مولانا شيخ رضي الله عنه وأرضاه فاس شو إبراهيم شو تجاني يشقى فاس يوم الأربعاء رانا الأربعاء في أول يوم من المحرم ɗaya daga cikin watan al-muharram to a watan ɗaya daga watan almuharram ɗin nan ya shiga shine dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha hudu kuma dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin ya rasu saura shekararsa goma sha shida kenan a duniya ko? eh sha eh a pass eh wani nuna ya kula tijjan ibn baba al'alawi wa fi muharramin gada gausun rashid halifatan anil muhaimin al-majid uɗiya za ka shekana bil arafa hakahu man haƙaƙahu wa arrafa wa ba da sharin wallayali irtaka ila maƙamihi azizul muntaka maƙamuhu maktum an kullil wara siwan nabi ima wara ahu wara to wannan wa fi muharramin ranan da ya shiga pass a cikin watan muharram gada gausun rashid sai zamo gausu a ranar ya hau kan kujeran da ake magana halifatan ya zamo halifa ne an muhaimin halifan allah almajid udiya za ka shekana an ba wa shehin wannan bi arafa a arafa aka ba shi a ranar da ya shiga a ranar aka yi abin da aka yi aka ba shi hakawu man haƙaƙahu wanda yake gurin aka yi abin shi ya faɗa wa arrafa kuma ya sani ya sanar shi ne sai alil harazin da shi aka yi wannan tafiyar na gaiba a gaban sa aka naɗa shehu tijjani wa ba da sharin wallayali irtaɗa bayan wata ɗaya wallayali da kwanaki irtaɗa sai ya hau ila maƙamihil azizil muntaka ya hau makamihi makaminsa al'azizi mabuwayi al'muntaka wanda yake tsarkakekke makamihi wannan makamin shine al-maktumun shine kudugul maktumi an kullwara an boye shi an kullwara daga dukkan wani halitta shi wannabi sai annabi muhammadu ma wara ahu wara banda annabi ba wanda ya san kujera an gane to suma ina maulana shekara dillawa anhu shehu lamma na zala bi fasi ran da zauna a fas yawm al arba'i al ula min al muharrami shine ɗaya ga watan al muharram ranar laraba fatul amr ila isna ashara yawman mabudin kwanan zuwa kwana goma sha biyu minu lailatul ahadi daren lahadi ba da intisafin laili bayan cikon bayan dare ya tsala wani su sa'atin da rabin sa'a ƙuyyana maulana a shekha amada tijjani harifatun lillahi fil ardi a ranar lahadi ɗaya da cikin dare ƙarfe ɗaya da rabi na dare a ranar aka faɗa cewa shehu tijjani ya zama halifatun lahi a lokacin ya hau kujerun gaba ɗaya kenan dama siddiƙiya ce an gani wa halifatar rasulullahi kuma halifan manzo Allah fidi ne cikin halifatul lafi ardi halifan Allah ne a bayan ƙasa halifatul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fidi ne halifan manzo Allah cikin addinin sa bi jami'il khilafataini dukkan khilafofin nan guda biyu khilafatun ya zamo halifa wani yabatun ya zamo na'ibi في شهر سفر أو سفر بثمانية عشر مدينة منه وبعد الشهر والليالي شيني باين وطن المحرم أنغاني والليالي da kwana goma sha takwas shi ne layalin an gane wa ba da shaharin bayan ya hau gausiya na halifatullahi wa halifatar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a ɗaya ga ɗaya ga watan amin ƙarfe ɗaya da rabi na daren ranar lahadi an gani a cikin kwana lokacin almuharram na yana da kwana goma sha biyu ya hau to yana tafiya shikenan kaga kwana goma sha biyu almuharram ta ƙare an ayyana cewa shine halifatul lahi fil ardi dama yadda abin yake na tambaye shehi yadda ake yi ake ganewa ga karatun da wani karatu ba zan bude wannan ba san shi ba kakansu wanda ya haifi mahaifiyarsu shine sharub abdullahi gurgu shi ke rike da garin nan a gaiba a hannunsa shehi ya karbi garin idan mutum ya zo zai mutu in ya kai wannan kujeran to baya mutuwa sai an haɗa rijalul gaibi kaf wane ne za a yi masa handi over wannan ba su san wannan maganan ba to kakansu shi ne akan kujeran shi ne shehin alhaji musalla alhaji musalla a hannun kakansu ya karbi dariga wannan garaje na yantinka mai rasuwa shi ne hadimin kakansu babban wali ne sai na ce to yaya abin yake lokacin da za ka bar duniya ne saboda kowa ya sani a cikin waliyan to kowa in ya sani to abin da za a yi to za a zuwa zauna to wane ne zai iya karban garin to shi ne handi oba da shi an gani to duka wanda duk wa'in za su koma ga Allah in dai sun kai wannan kujerar to kowa yana sanin kowa kowa yana sanin kowa sannan na biyu wannan ku gane saboda mutum aka faɗa zai ce ya aka aka sani ko ba hanyar ka bane mai babban allo shehi ya tura a ahmadu liman na yanzu ya ce ka kai masa wannan ka ce ina gaida shi ina gaida shi ka gaida shi sosai ka bashi wannan hadaya da ya kai ya bashi sai malam mai babban allo ya ce kai da ina da lafiya da na zo na yi godiya amma ka gaya masa na ji sauki zan zo in gaida shi sai dawo ya gaya wa shi sai shi ya ce ai ba zai kwamba ma ya ce yau zai tafi garin bai waye da shi ba ba wai tsafi ba ne ba komai ba ne a'a tafiya ne a hanyar Allah ba abin da ba za ka gani ba ana ganewa ko saboda in wani karatun aka tafi shi a dunkule kuma sai ku je a dunkule to amma mu yaya muka yi muka sani tambaya mun zauna da wanda suke da ido a bude sun san Allah sun san manzon Allah sun san Shehu Jihadi sun san Shehu Ibrahim kuma mu'amalar su ta tafi tana da kyau saboda haka dole kai mu'amala da wanda ya san abu ko za ka san abu ko tunda karima ya zauna da waliyai shi ma ya zama wali to babu dalilin kuwa ka zauna da wali ba ka amfana da shi ka zama wali ba an yi asara to wannan shi ne an ƙara ɗaya ko kun wannan ya isa an gane ranar sallah babba ranar mahaifiyarsu hajiya uwar gidansu ta rasu ba lafiya ya sa ka dawo da ita gida daga asibiti alhaji amadu laushi ya zo ya ce a canza mata asibiti a kai ta yace a kai haƙuri ya matsa ya matsa ya ce a za ka yi asarar kudinka ne sai hajiya mutum ta zo ta ce shehi za ta rasu ne ya ce a abu a hannun allah na ce abu ne a hannun allah to amma abin da ya faɗa a amadu laushi kar a kai ta wani guri a kashe kuɗi za a yi asarar kuɗi ne an zo sallan idi ta bar duniya ana sani kenan ko ko to to saboda in aka zo faɗan wasu abubuwan aka wuce shi to kuma da ku da wanda za ku yi ta rikicin iri ɗaya ne kuna yi ne kawai na soyayya amma ba ku da dalilin ga yanayin abu to amma an ka fitar mutum ga dalilin abu to watakila yana da rabo sai ya gane ko in ya tsaya kuma yana ta tantama sai a bar shi a cikin tantamansa a wuce wa ba da shaharin wallayali irtaka ila maqamihi al-azizul muntaka kaga yana da kwana goma sha biyu a watan al-muharram ya zamo gausu haka ne ko to daga kwana goma sha biyu din kaga in aka kai wata nawa a cikin safar ya zamo ya hau makamuhul maftum an kullul wara kajin ka duba kwana wata ɗaya da kwana nawa kenan goma sha biyu ga yawa kaga an samu kwana shida a kai kenan a cikin wata ɗaya kenan shine cewa ba a da shaharin wallayali bayan wata ɗaya da kwanaki to kwanakin kwana shida ne bayan wata ɗaya da kwana shida ne amma zai baka kwana wata ɗaya ne da kwana goma sha takwas in aka ɗauka ya hau ne a shigansa fas domin ya shiga fas ɗaya ga wata an gane ɗaya ga watan almuharram ya shiga fas to a wannan shigansa kuma a wannan lokacin aka ayyana cewa ya zama halifatun lahi fil ardi shine gausu an gane ko to shi kenan wa bari sharin wala ya istaka kaji sabalit madannin safar wal jumlatu sitta wa salasu na yawman kenan haka ne ko kwana goma wata wata nawa wata ɗaya kwana shida in ka duba wancan lissafin kenan ko ba ka bane tunda ya hau gausiya a sha biyu to in aka kai sha takwas kuma ga wannan watan ya hau a watan safar ai kaga kwana nawa kenan wata ɗaya da kwana shida dai to shi ne ke cewa falizalika qala ibn al-babal alawi wa ba'da shahrin wal layali bayan wata ɗaya wal layali da kwanaki wa qala udiya zaka shehana bil arfa an ba wa shehu tijani arfa ne lailatu samaniya ta ashara min safar kwana na goma sha takwas ga daren safar yawmal isnaini ranar litinin ranar lahadi ya hau wancan ranar litinin kuma ya hau wannan wancan ranar daren lahadi a watan almuharram wannan kuma daren litinin nisful laili shi ma wasatan fanude shekh radiyallahu anhu fanada shehu radiyallahu anhu hadimahu sai shehu tijjani ya kira hadimuhu hadiminsa wa babu ko ban shigansa wa halifatahu halifansa shi ne sai dai alil haraji wata wabba ya ce ya alola ya alola o kafa bi makanin karib dari sai tsaya a kusa da kofan gidansa radiyallahu fanudiya sai na radiyallahu anhu sai aka kira shau tijjani ya sheha hamada tijjani ukhruj bi surati ka fito da sura na an gane ka fito da sura na yan kira shi haka fito da sura na ma'azunin ne saboda sahibar tasarifai ne su suna da tasarifi ai mun faɗa baya rijalu tasarrufu ko to fa fito da sura na wa kullu man ra'aka da kallal jannata duk wanda ya ganka zai shiga aljanna faharar shekha sai shau da ya fita wa kafa fi dalikal makan ya zo tsaya a wannan gurin wannan su yamuruna alaihi mutane na wucewa shau da yana tsaye wa yanzuruna ilaihi suna kallon sa wa ismu zalikal makan sunan wannan gurin zika arrawahi gurin da shau da ya fito tsaya sunan shi zika rawahi to kafa hunaka ya tsaya a nan gurin wata haɗaya salasa haɗawatin sai taku ɗaya biyu uku ko sala ilal arfata taku kuna isa arfa kaga ba mutum bane adi an gane ko taku uku nan ya isa maka ba mutum bane adi ba maganan mutuntaka bane ake a'a ana magana ne na wannan don ya taro karatun anan ne saboda zai sauke ku kamar ya sauke ku da makaninsa shi yasa dariqatul usulul ilimi wa dariqatat tijaniya an gane na wa qad ma hunaka jami'ul anbiya a arfan sai aka ja ka samu dukkan annabawa suna nan wa hum niyatu alfin wa arba'atu wa ishiruna alf su dubu ɗari dubu ishirin da hudu wa qad ma azan jami'ul aqdabu ummatu muhammadin dukkan kuluban al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma an hada su a gurin wa kana izaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasduhum anan manzo Allah yana tsakiyar su wa hauluhu a gefen sa sayyidina Ibrahim alaihi salam wa sayyidina Nuhin alaihi salam wa sayyidina Musa alaihi salam wa sayyidina Isa alaihi salam wa inna ulul azmi suna gurin wa haula haula'il anbiya'i a gefen wayan annabawa sayyidina Abubakar Siddiq وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه اجمعين kun ji gurin da aka nada kina to haka ake yin nada na taba gani so daya na taba gani na ediyu zaria baban shehi mun yi wani maganganu ne da shi a ranar da dare sai aka nuna mun abin wato kowane wali kowanne in za a kawo shi kujeransa na ga kujeran ya fi faɗin nan zuwa can na ga sai bi umaru jikan shi wajen jikan shi ibrahim kowa irin haka in ya zauna sai ya cike wurin sun kewaye su wanda za a naɗa shi kuma sai aka kira shi ya zo tsaya kamar irin gurin da ake faris din nan to sai ka tsaya wanda ake sanya naɗa kan kuma sai a kira shi ya taso a kujeran sai ya zo ya naɗa na gani na ga wannan sannan shai ya gaya mu lokacin da ya hau gausiya akwai wani malam muhammadu a ƙauye yake ƙauyen kano ya je aikin ido ne shehi a wannan gurin dalilin auren mahaifiyar fadulu kenan kafin a masa aikin ido a asibitin kirista ne ake ce masa asibitin mission na kano to sai ta zo ta ce tana neman a mata addu'a Allah ya ba ta miji sali sai shi ya mata addu'a shi shine mijin an yi aikin shi ranar da dare sai ya ga akwai wani malam muhammadu shine yake zaune a kudurin gausiya kan kujeran gausiya amma ba cikin garin kano yake ba a wajen garin kano yake sai aka zo da a ɗauki ransa sai aka ce to ai ga wanda zai karɓe shi sai aka ɗauko shi sai aka je aka gama duk abin da za a yi a daren sai mutane biyu suka gani a kano da sarkin sharifai wanda ke rubuta alkurani a minti uku nan da kuma shoman sani kafanga alhaji nuhu yana gaban shehi alhaji amadu yana gaban shehi sai ga sarkin sharifai ya zo asibiti da safe sai ya gaida shehi sai ya ce mun ga abin da allah ya yi jiya da daddare mun zo mu yi mu baya sai ya ce ai ba komai ba komai aka gama zo a gaban su aka yi wannan can sai ga shi an riko man shehu man sani kafanga ya zo ce mun ga abin da Allah ya yi jiya da daddare mun zo mu yi mu baya sai ya nuna ɗansa sai ya ce ga yaron nake son ka ya gaje ni a masa addu'a sai sai addu'a da ya tafi sai ya ce ba shi ne zai gaje shi ba ɗaya ne shi ne sai umar kuma shi ne halifan yanzu to sai da ya ga da tara ma jama'a sai ya ce a sallame shi asibiti zai zo gidan ubawaro bai huta sai ya turo nan aka tura mustapha ya je ɗauko shi sai mustapha ya je ɗauko shi ta bayan gari ya fito da aka fito da shi aka zo to da aka zo da shi aka ce ai shi ya dawo sai muka tafi da inda mata ne muna zuwa muna shiga ce ala rasu ya na ga kuma mun katti haka to da muka zo muka zauna sai ce ina littafin da na rubuta faizul anwari fi ahlaki awliya Allah al-akhyar din sai na ce yana gida me kace akan wanda yake kujera shi kadai sai na ce na ce kaza na ce kaza yace na ga wani mutum an nan dashi to dama shi in zai faɗa abu haka yake faɗa sai ce na ga wani mutum to shi ne to da muka zo muna maganan shi ne sai gaya min yadda aka yi aka nan shi yasa na ce na ji yadda ake yi kuma na na gani ni kuma na ga na ji kuma wannan an fahimta wannan kuma ba dole bane ku yadda lokacin da kuka zo za ku sani za ku sani yawa fadala maulana sheikh ma hadimi da shehi tijjani da hadiminsa shine sai dai alil harazmi a lokacin sai suka yi da layin abin wa qala maulana rasulullah sai manzo Allah ya ce tafaddal sheikh tijjani zo wama waka hunaka ya harisu lisani an nutiki sai ce abin da ya faru a wannan gurin ya harisu lisani an nutiki harshe ba zai iya faɗansa ba abinda manzan Allah ya yi wa shi ne ya ce menene yake cewa ugudiya za ka she hana bil arfa hakahu man haƙaƙahu wa arrafa wa ba da shaharin wallayali irtaka ila maqamihi azizul muntaka sai ce maqamuhul maktumu an kullil wara shi wannan nabi saboda haka babu harshen da zai iya faɗa domin bai sani ba an fahimci magana to shine ma'ana wa ma waqa hunaka ya harisul lisana an nutqi wayar ta'addul qalamu an isbati alkalami karyewa yake bai isa ya rubuta abin da ke gurin ba kamar fa auha ila abdihi ma auha ne kuna gane karatun wale haza kala ibn al-bab al-alawi al-abiyatu hakaza shi yasa shi shehin ya faɗi haka ce ba wanda ya sani sai Allah da manzo Allah sai shi shehu tijani katabu sayyidi ali al-harazi yana fa lizalika qala ibn baba hakahu man haqqaqahu wa arrafa wanda ya san abin shi ya faɗa masa wata sama haji laila lailatul bi'atul khilafatul muhammadiyya an ambace ta ranar da aka yi mubaya'a na halifancin muhammadiyya wani ya batu anil mamlakatin rabbaniyya kuma niyaba ne kaga halifatun wani ya batu halifatun wani ya batu a rabani wa min huna jami'a li maulana ash-shaykh al-khilafata anan da aka tara halifancin gaba da aka washe tijani wani ya batan gashi halifa ne gashi na'ibi ne radiyallahu anhu wa arda waje Allah fihi mahu ولذا قال ابن باب العلوي مقامه مكتوم عن كل الورى سوى النبي ما وراه ورى وهذه سورة القلوب المكتوم wannan sura na kudul maktumi wa shekha makasa fi hadha albisadi sab'ata ashara sanati shekara goma sha bakwai ya zauna akan wannan kujera jami'an bil bil katmiyyati wal khatamiyyati wal qurbaniyati wal fardaniyyati was siddiqiyya ya tara wayannan gaba daya shine khatamul makani shine katmiya shine qudbaniya shine fardaniya shine siddiqiya siddiqiya ita ce farkon shiga kujera shine farkon shiga eh kudubi kenan kasa kasa amma in ba kowa kuma shine alam eh shine to daga nan sai fardaniya shine farfaridu asarihi da ake bada an gane sannan kuma sai qudbaniya sannan kuma sai a kudubaniyan ake mutuwa aksari aksari ba cika wucewa ba aksari ba cika wucewa ba wanda suka wuce wanda duk za ka same su kudubai ne kudubul makami kudubul hali ka gaye junaidu kudubul ilimi ne amma da shau tijjani tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waliye waye ya kai karshen wannan kujeran yace mutane biyu ne sai ce sai da abulkadir jilani ibn al-arabi al-hatim sun kai sulusul makani fagalaba alaihim tajalli sai tajalli ya rinjaye su ya ce amma imamul junaidu a cikin tafiyan ya shiga sun sa kafa da hassan albasari da busairi sun sa kafa amma ɗaya cikin goma a ɗayan ƙarfin jalala ya mai da su kuma kudubai ne ya za mu yi gane abin ne sai dai a jigo to shi garin majin to wannan shi ne kuma yau ɗin damu gama ko? mun yi minti nawa yanzu ba mu gani eh za mu gani kuma yadda abin yake lokacin da aka zo za a yi aikin idan shauƙa lokacin duniya ba ta ci gaba a yi maka tiyata kana ji ba a ingila za ka ce da a ɗauke ran sai an ɗauke ran mutum tukuna a yi masa shabram ya ce ba halin ya zamo ba shi da rai saboda kudubaniyar take kansa ta ce kuma to lama halatin sai an yi haka shine ya kira imamu hassan sisi sai faɗa masa waɗansu asma'u da zai karanta da wannan baban sai da bilkisa abdulmalik ok ne domin shine ambasada a lokacin sai ya faɗa masu su karanta wani sirri saboda hidimansa domin duk wata abin da aka biya shi rabi yana ba wa shehu ibrahim da shi yana kaiwa gidan shehu ibrahim ne yana hidima sai aka ba su ɗan ƙanƙanin lokaci suka ɗauki aka raba musu makamin suka ɗauka ɗan ƙanƙanin lokaci aka gama siyatan shehu ibrahim aka dawo ya dawo daidai abin sai ko ba kansa sai aka raba najeriya gida goma sha biyu sai abdulmaliki ukene sai ce to zai zo ya ga yadda aka kasa najeriya gida goma sha biyu ranar da ya dira gida ranar ya bar duniya saboda nauyin kudubaniyar ɗan lokacin da ya dauka ranar da ya iso ranar ya bar duniya iyanan zan tsaya muku saboda haka mutum ya gane ba za ka gane abin ba matuƙar ba a cikin abin kake ba kuma duk abin da za ka faɗa in doktoci suka faɗa maka ne suke suke fiɗan ido su mai su ɗinki ai in ba kana cikin su ba ya za ka ce to ya za a fasa wannan a ɗinke shi ko in an gaya maka wayoyi ne a ciki a jone su ne suke ba da hasken da abubuwa in aka zaro su yadda ka san za a zaro gaban mota ne irin wutan motan nan za ka yadda da ce mutane na sun mai da mutane mahaukata ai kai ne mahaukaci tun da ba hanyar ka bane to wayannan din haka suka san abun ɗaya bayan ɗaya kai kuma da baka sani ba to me na musu amma ka yarda da na duniya zai kasance baka yarda da na Allah zai kasance ba an gane ta mu shiga salatul fati fasalun na'am
saboda za su Yayi.
dole ne zama wani ya hawa da masu tsoron kuma da yana kamar su dinga son da zai ba dole sai mutum ya yi kuɗi ba na amsa
hawa da masu shi kenan in ba ka so ka zauna
amma yana wani a ka zauna wa ka kawai haka yar batsula yawa ko kai wahalar ne ba ka so aikin banza shi yana ka aure za ka sha wuya ta ai baka ai mutum baya sanin abin da yake gudana sai ka shiga ai duk wanda ya matsa ai so yake kara matsawa ko tun da za ga waɗansu a gaban ka za ka so ka matsa ka ga me suke domin haka zo za a yi close ne kana shiga ya ce ai baka kai ka shiga ba to kai kuma abu zai dan dinga taba ka ka ce to me ake yi a nan kasan shi duk abin da aka hana ka gani to ka fi son ka ga me ake yi to a nan ne zaka gane menene to a nan ne zaka gane baka da wayo sai ka shiga baka fasalun fi fadail salatul fati lima gulika قال مولانا شيخ احمد التجاني شيخ التجاني ya faɗa salatul fati lima gulika amrun ilahiyyun al'amari ne kawai daga Allah lama da halafi lil uquli hankali baya shiga shi yasa duk wanda suke artabu hankali suke gabatarwa akai qala maulana shaw radiyallahu man qara salatul fatih lima ugliga maratan wahidatan harama Allah jaslu ala an-nar wanda ya karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliga wal khatim lima sabaq ناشر الحج بالحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مدار العظيم Allah ya haramta masa jikinsa ba zai shiga wuta ba Allah ya haramta masa wa qala maulana shehu radiyallahu anhu man qara salatul fatih ma gulika maratan wahidatan wanda ya karanta salatul fatih daya ya mutu alal imani qada'an zai mutu da imani yanke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima gulika wal khatim lima sabaq ناشر الحج بالحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر بدار الاسم وانا اؤمن بذلك na yarda wannan zai shi abubuwa idan ka ga ka faɗa aka faɗa maka ka kasa ina ganin masu science ba sa tafiya da kokonto shi yasa mun sai ke yiwa to babu science din Allah ne babu to me yasa suna sun suka faɗa shi a mai science ko zai zo sa allura a ruwa ba zai ce insha Allah ba kuma ya tsaya saboda yakinin sa ya san in yayi zai tsaya a bani iri na in sa chulup ya dinga shiga kenan sai da kwaso a karkashin ruwa ko ba haka bane ba i- ba yakini bane waye kare ta ta ashe akwai rainin wayo in aka kare ta wancan wai na mala'iku ne suka suka yi aikin mutane ne watakila ma a cikin su ba wanda ya san bihim to amma kuma yayi kuma kai da ba ce maka da musulmi da da kirista da pagan ba ce maka in ka zo suka nuna maka yadda za a yi in kai ba zai yiwu ba in ka koya zai yiwu ko ko kana musulunci ko baka musulunci ba- ma'ana baya neman tsarki to ya wannan da yake neman tsarki kuma amrun ilahiyun Allah sai ana fahimtar magana to eh eh wannan gaskiya ne a wannan haka ne wannan haka ne wannan haka ne ko menene kuma ko menene wai rajatul adawiyya an zo za ta tafi aikin haji aka bata kuɗi ta Allah sarki mun gode kai daga juka kake yi ba ina ce wannan ne ba shine a gaban mu ba Mm. a iska tana kan doki dokin ya mutu ta ce dokin ya karasar da ita garin da ta isa a mucin kuma ya tafi har yana zuwa ya gama aikinsa to ka zamo gawan yanzu ba aron ran bane an baka ba kun bai gun bane to yaya mutum zai yi musu akan wannan gashi yanzu ana yin robot ko ba yi yaya mutum yake musu akan wannan kuma yi abu kuma ya ganka ba yi da ido kuma Allah ya kiyaye wa min fadailu idza qara'ta marratan daga daga daga fadailu salati fati wanda ya karanta ta so daya wasa kata ya shiru ya la taskutu da'iman اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار لازم shi kenan tana maimaita kanta yadda ka san cartridge na irin ah, yawa wanda in duniya za ta tashi tana nan no- yawa to haka take tana maimaita kanta kuma kai ake ba ladan kai ake ba ladan idan mutum ya ce wannan ƙarya ne to yaya duk halittar duniya dai babu wanda ya kai halittar Allah ko zuciya tun da aka yi ka tana aiki ta taba tsayawa ba ta tsayawa an taba yin injin da ya yi shekara 60 yana aiki to Allah ko ya yi shekara shekara 100 kana aiki tun da ya yi ka kake yi ka wuce shekara 100 ma yana aiki ko zuciya ko ko ba haka bane kuma na ce ko mota ko meye da kan sani siffar mutum ake amfani da shi yake- ake yin sa yi kwaikwayon Allah ake yi wataƙila ba a gane ba to yaya kuma salati wa manzo Allah daima ta karau nafsa ila yabil qiyamati wasa halaka kuma ladan naka ne wa min fadailu aidan tawalidu hurufiha haife-haifen harafanta wata tawala ta turufa ni a tuwa samanina harafin da ke sa tilfati 108 ne in ka kirga harafi 108 ne iza karata kullum harafin yalidu malaka kowane alifun zai za a lici mala'ika lahumma kowane lamun kowane harafi daya mala'ika ɗaya ne an gane? fasara miyatun samaniyatu malakin kullu malakin yaskuru salatul fati kowane mala'ika da dinga karanta salatul fati kowane ɗaya fara kai za a baka mala'ika 108 da harafin suna karanta salatul fati kuma ana rubuta maka ladan ila yawmil qiyamati shi ma na'am wal mala'ikatu minhum man yakun lahu alfu lisani a cikin mala'ikun kuma akwai mai harshe dubu wa minhum man lahu asharatu alati lisani akwai mai harshe dubu goma wa minhum man lahu sab'una alf lisani akwai mai harshe dubu saba'in kullu lisani yazkuru salatul fatih lima ugulika kowane daya yana kowane harshe yana karanta salatul fatih lima ugulika a halin lokaci daya ya haka zai yiwu zai yiwu haka anya na akwai wata jikan burafan a kaula a awa ɗaya take saukan alkurani a tsazan kuma yana ga muku ga sharifin da yake rubuta alkurani a minti ɗaya a minti uku shehu ɗayar kuma ya je wajensa kuma ya rubuta masa alkurani amma ya rasu ana ce masa sharif bari a nan lungun gidan shehu ma tijjani yake ai kai mun je ziyarar shi da kai in baka mance ba eh minti uku yake rubuta alkurani in dai aka yanka takaddan aka gama in ya gama ya zo ya zauna ga irin zaman da yake irin wannan zama in ya sa alkurani ya ɗauko alƙalami ya yi haka ya yi bismillah ya yi minti uku zai baka alkurani daga bakar zuwa nashi kuma ga shi na rubuce ka ce mala'iku ne suka suka rubuta ohudai amma shi maka gani ko ba haka bane ko ba haka abin yake ba sai a ce a ƙarya ne ƙarya ne to wani ya zo ya yi in ƙarya ne abu madaina eh a tsaye haka ne ai harshen ne a lokacin ba irin harshen ka ba karatun ba to wannan mai zadul muslim wanda yake wanda aka masa raddi dan mayaba dan mayaba da yake inkarin shehu ibrahim shehu tijani ai ya yana inkarin yana daga cikin ibnu mayaba aljakni wanda buduru sudda sharh murhafatul qudda wanda shehu ibrahim ya yi masa raddi ya yi fasara muhammadu Muhammad wan Shehu Ibrahim shi ma raddi wa dan maye ba akan Shehu Tijani shi kuma Shehu Ibrahim ya zo yi sharhan shine buduru sudda sharh murhafatul qudda ai dan maye ba yana inkarin Shehu Tijani Shehu Tijani yana zaune a kusa da shi aka fara kiran sallah ya fara auzu billahi minash shaitanir rajim kafin ya ce la ilaha illallah na karshe na cewa min jannati wan nasi kuma ya ji daga farkon ƙur'anin zuwa ƙarshen amma ya a masallaci sun ya karshe wata jani amma da aka bai sallama ba ai wani ne ne a wa musan laji rabbahu jibrilu kafirun wa musan laji rabbahu fir'auna mursalu ayin aka yi mutum a tabi a tabi yake tun da ga Musa guda biyu, Musan Samiri Jibrilu ne tarbiyarsa amma ya zama kafiri. Ga Musan ban ga ga Fir'auna ya ga iskancin sa na duniya yayi tarbiyar Fir'auna yayi tarbiyar Annabi Musa a gidansa kuma. Eh. Sai ka gani. An gane ko? To haka abin yake. Na'am. وكل حرج من صلاة الفاتح من هؤلاء الملائكة يقرأ صلاة الفاتح لما أغلق إلى يوم القيامة والثواب كلها لك هذا من جهة الملائكة وأنا بأنجر الملائكة كنا ملائكة نكبت صلاة الفاتح إلى كوي وأما تدعيتها وجر تبئيس اللادة فإذا قرأت صلاة الفاتح مرة واحدة idan karanta salatul fati daya bi sittan ya ta'afi min jami'i salawati ala nabi duk wani salati da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ninka so 600 an gane min gairiha as-sajiratu min al-mala'ikati min jami'i salawati ala nabi min gairiha daga watanta as-sajiratu min al-mala'ikati wanda suke zuwa daga mala'iku wa minan nasi da wanda suke zuwa daga mutane wa minal jinni da wanda mutane suke yi duk waɗannan ta ninka shi sau ɗari shida in ba salatul fati ba kowane irin salati ne mala'ikun suke yi kowane irin salati ne mutane suke yi kowane irin salati ne aljanu suke yi salatul fati ɗaya wajen tafi'itar lada ta ninka sau ɗari shida an gane wai za karata saniyan ɗaya ke na ka karanta in ka karanta ta sau biyu wai ta faful ula ila sita miyatu alifin min al'ula ta kuma ta ninka na baya sau ɗari shida tun daga ranar da ka fara karanta salafi fati a duniya duk ranar da ka karanta to sai ta sake ɗauka daga ranar da ka fara ta ninka so ɗari shida shine dalilin wanda ya fika salatul fati ya fika suratul ijabati an gane wai da karatun salisa to afu salasa taniyan bisitan ya to alifin min salatul fati ula daga na farkon nan fare wai la sitan ya to alifin min salatul fati saniya lizalika qala maulana radiyallahu anhu saboda haka shehu tijani ya ce manzo Allah ya gaya mu kala maulana kala liya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya mu zahabat a amarun nasi kulluha majjana illa ahla salat al-fati lima ugulika rayukan mutane sun tafi kaman kyauta ne sai mutane su karanta salat al-fati anan ne wannan yana daga cikin abubuwan da yake gigita mutane amma sun kasa ganewa zalika fadlullahi yuti man yasha'u idan da hankali zaka yi dama tun farko ya ce maka amrun ilahiyun la madkhala lil aqli fi lamari ne ilahi babu hankali hankali ba shiga ciki ayya an warware go yana cewa ومن فضائلها كما قال مولانا شو في جواهر المعاني في أرض السمسمة أقواني قولي أرض السمسمة هلك فيها أرواحا أقول روح روح روحنا جمعي جنغو وهم على سورة عالم أما سنة سورة إن آدم وهم دائما يذكرون صلاة الفاتحة su da'iman salatul fatiha suke karantawa la yatarkuna ha ba sa barinta wa fi kulli tarfati aini a kowane kiftawan ido هذه الأرواح تنبت من تلك الأرض إلى أبد الآبدين إذن هذه الأرواح suna fitowa ne kawai kun san fitan shinkafa gero cus kawai ke fitowa to haka suke fita ruhi ne a gurin arwahu ne suke fita a siffan a siffan dan adam amma duka duk mai karatun salatul fatiha su kuma salatul fatiha suke ake bashi idan kai sai a fitar da naka wannan ya yi ardu simsimati ban taɓa jin wannan ba sai a cikin littafin na sai wata rana ina wani research ina wani research kawai sai na tsinci wannan wannan ardun din a gefen al'arashi yake Allah ya kiyaye kullum mana bata fi fannihi duk wanda ya fito cikin bakinsa salatul fati salatul fati ne tashi shi kai kuma kake halitta mala'iku kana yin salatin ka halince su kun san cewa maganan annai muhammadu har yanzu yana duniya yana yawo kun san ruhi ne ka san maganganu ku gabaki ɗaya na yawo a duniya an zan ana tracing ana son a yi tracing ɗin maganar mutumin da ya shekara dubu ana iya yin tracing a jawo shi a sama kuma a san abin da ya faɗa a lokacin yanzu akwai kayan aiki haka to in kuwa maganan mutum shi ya mutu maganan na nan na yawo a samaniya to ya salati an gane ko an ji duka biyu ne ko a gane ko a ji to haka abubuwan suke gaskiyar lamari babu fahimtar babu yadda ba za a soki yan dariƙa ba babu dalilin da ba za a soki yan dariƙa ba wannan shi ne gaskiyan abu wahazis ko kuma wakala maulana shehu radiyallahu anhu wa halakallahu hadhihi al-arda qabla adami Allah ya halicci wannan arlu simsimatin qabla adami bi 40 alf sanatin da shekara dubu arba'in. wa hadhihi sunun wa hiya sunun ayyamur rabbi shi kuma yana daga cikin ayyamun rabbi akwai bambanci da ayyamun lahi da ayyamun rabbi ayyamun rabbi a kowane kwana ɗaya na daidai da shekara fi yomin kana miƙidaru hamsina alfa ayyamun rabbi kenan ayyamun layi kuma shekara dubu ne ayyamun rabbi kuma shekara dubu hamsin ne sannan kuma ayyamun duniya a cikinsa kuma ake samun wancan ayyamun ta ga rikici ya za ya gane ga ayyamu duniya kwanan wannan a cikin wannan ayyamun duniya ake samun ayyamun rabbi a cikin wannan kwanan duniya ake samun ayyamun layi mun kuma a wajen mu kwana daya mun dade su kuma wancan gashi nan shi yasa za ga wali ya yi sujudi sai ce maka wannan sujudin shekara miliyan ɗaya ne ba taso ba ayyamun layi yake magana ko ayyamun rabbi kai kuma kana ganin shi yanzu aka yi aka gama ya za mu yi mu gane a abu daya zan kawo muku ku gane shi insha Allah awa daya yanzu karfe nawa muke karfe ɗaya saura saura minti goma a saudiya ma haka ne to amma mintin fa a america haka ne amma mintin fa a jaman haka ne amma mintin fa wanne ne fi kankanta kuma ya gama duniya amma babban kuma bai gama ba a gani ai karami shine ko ina a duniya haka yake amma babban kuma ba haka bane nan awa daya can awa biyu can awa uku can awa hudu can awa biyar can awa shida yanzu wasu suna dare ne amma minti ɗayan ya gama duniya gaba ɗaya kuma shine karami an gane wannan ko? ko an ji? to haka abubuwan suke ga abun kai sai ka runtuma a kan babban ba babban ba ne shi yasa ra'ayi nake faɗa muku shi karatu sai ya tafi ne yake matsewa yana matsewa a farko za ka buɗe kai ne ake son ka san luga ana son ka san tafsiri ana son ka san maganar manzala ana son ka san ikhtilafin malamai ana son ka san ikhtilafin sabai ana son ka san tarihi ana son ka san nahau ana son ka san sarfu ana son ka san balaga ana son ka san mantiki sai ka tara abinda duk yake son ya nuna maka ka gane Allah ne shine kwaya ɗaya ne shi kadai ne amma sai ka haɗa wa'annan ɗin in ka tsaya kana ta bin ilimin ne to abinda yake nuna maka Allah ake son ka dawo wa anna ila rabbika muntaha ita ce komai ma amma duk ilimin nan da kake yi duk ana son ka gane ne misali a ce annatu ta biyu lil man'uti a ce mufta da labari a ce na'atu wal man'uti a ce mudafun wa mudafu ilayhi za ka ga yi liman ne da na'ibi in ba liman na'ibi ya dawo gurin ko ba ka bane tun in ka kwatanta to shi da ka ga kujeran hilafa wa kuntum mustakhlifina fiha mun san ya ku zama halifan Allah ne a bayan ƙasa ai duka mahalifofin Allah ne amma a ya juju ma juju muke tafiya ai haka ne ne ba mataka da annabi Adamu shi kenan amma kamannin ku ɗaya saboda kullukum min adam wa adam min turabi wa kullu ma fawqa turabi turabu duk abin da ke saman ƙasa ƙasa ne to wa'innan abubuwan shine zaka zo ka gane to daga nan ne shine in ka fara shafkawa zuciyarka ta fara haske kana idraki to anan ne ake samun ma'arifa hasken zuciya idraki to nan in kwakwan wannan abin ka ya budu jiya ba mun karanta ba izu ma tilgari zai kullu sahibi la ta hazan a zahiri kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da suka fito daga makka ina za su ina suka suka shiga shiga nan wannan a zahiri haka ne amma shaujiyani ya ce ruhi wa ruhu ka hataini da ruhina da manzo Allah haka suke yace so izu ma gari izu ya kulli sahibi lokacin da ya faɗa wa abokinsa to waye sahibi sai ce shehu tijanni a ina fi gari ne ina suka shiga a zahiri masu zahiri yadda su tafi kawai abubakar ne amma su sufaye ishari ruhi wa ruhahu ka hataini ba a raba su manzala shi ne shi ne hatamul wulayati wa hatamul nubuwati Allah ya taimake mu na'am Ah, wannan martaban ta na zahira kenan ko yana cewa ah, na'am wa man ya'ardu simsimati wa hiya min wara'i al-arsh wal kursi tana bayan al-arsh da kursi ne wa samawati sab'i wal ardi ne sab'i wa ma tahta sarah kaga an tattara su gaba gida an kawo da su gefe daya iz iza jama'atuha kullan idan ka tattara wa'annan da al'arshi da kursiyu da samawati sab'i wal ardi na sab'i wa mata tasara idza jama'tu a kullum wa ramaitu a fi ardin simsimati ka je masu a cikin ardin simsimati lakana fi hakal khatim idza udike fi saharati kamar ka cire zoben hannunka ne ka jifa da shi cikin sahara wadil ard wannan kasan malu'atu bi tilkal arwahi cike suke da wannan ruhin wa idza qara'ta salatul fatih maratan wahidatan huna in ka karanta salatul fatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammadul fatih lima ghulika wal khatim lima sabaqa nasr al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa hiya taqiru ila tul hadhihi al ard wa arduha za ta tashi ta tafi iya tsawon wannan saman da fadinta gabaki dayanta wata jama'u tilkal arwah sai ta hadu da wannan ruhin min awwali yawmin khaliqillah tun daga farkon halittan wannan kasan hadhihi al ard wata jama'a salawatin bi salatul fatih lima ugulika sai ta hada duk halittar da suke gurin farkon wanda Allah ya fara halitta tun kafin a yi annabi Adamu da shekara dubu nawa arba'in ko saba'in a biya iyamin rabbi kuma to ga baki dai kuma a tattara kullu wahidatin bi sittini atu alfin shi kuma a baka shi ma yawan ladan an ninka su bi sitti alfin ma salatin wasu latin fata jima'a gulika shi iya shaqiqatul ismillahi al-azam gaskiya ne ya da kanwa ne tsakanin ta ismillahi al-azam salatul fati wa hadi kulluha fi martabiha az-zahira wannan martaban ta na zahiri ne fakat wa martaba al-badina martaban ta na badini kallatul lisanu an nudqi biha babu wani harshen zai iya faɗa للتعدي مع الحضرة الإلهية سبب الذي به حضرة الإلهية وأقف معكم هنا إلى مرة أخرى نيما هكا يوا wannan abin da yake faɗa shekara biyar baya an nuna min wani abu akan satul fati ina zaune na karanta ta da aka buɗa min wani abu to tun ina da hankali sai da hankalin ya tafi sai na gane abinda suke faɗa alƙalami ba zai iya rubuta ba gaskiya ne domin mai rimahu ya ce zai rubuta martaban sa'atul fati hawa biyu da ya fara rubuta ɗaya da ya zo na biyu sai ya ce alƙalamin ya kare a ranar ne na gane dole ya kare saboda ya wuce hankalin kwakwalwan mutum ya iya faɗan abin da ke gurin wannan Allah ya nuna na gani wannan ba wai maganan wani ya faɗa ba ni kuma wannan abun na faɗa muku ne wallahi ku sake kini ku tsaya a kai wallahi shekara talatin da wani abu baya a kowane rana na sati fati dubu ɗari kowane daren duniya na salatul fati dubu ɗari amma ban gane salatul fati ba bai wuce shekara shida ko biyar ba shi ne aka nuna min wannan ɗin da na gani wato gaba ɗaya kamar dai ka san mutum ana zare ka haka ana nuna maka abin kuma ana zare ka ana nuna maka har hankalin zai fita za ka ga abin aka dawo da hankalin kuma kai ka faɗa ba za ka iya faɗa ba amma kuma za ka ga faɗin abin to daga nan na gane na ce gaskiya ne saboda to ai kaga kuma ai adalci tun farko sun ce hankali baya shiga ciki gaskiya ne hankali baya shiga ciki hankali baya shiga ciki sai dai imani saboda haka shi yasa ashe duk lokacin da za a yi magana kawai sai shi sufaye su ce ka yi ta salatin fati in ka zo wajen shi sai ce ka yi salatin fati kai kuma kana rainawa kana neman ka samu wani abin da ya fita babu wani abin da za ka yi wanda zai wuce martabatu zahira kyan wannan ya faru na biyu abubuwan nan ke faɗa a to hadis da neman ba wai ina faɗa ne don a'a ku gane manufa ne mutum ya tsaya din ya gwada ya gani an ce jirgi na tashi ai da gwadi aka abin nan kar mutum ya dinga kare ta abin da bai sani ba wato ana nune nunan Allah da yake yi a bar ma maganan kawai wallahu yubarik fina jami'an Allah ya mana albarka baki daya wa barik fi ahalina wa auladina Allah ya albarka iyalanmu da ƴaƴayenmu wa talamizatina wa barik fi jami'i umurina wa fataha qulubana وادخل فيها نور العلم ونور الفهم ونور المعرفة ونور الصلاح ونور الولاية الكبرى والزوج السليم آمين يا رب العالمين بجاه نبينا ومولانا محمد رسول الله وبركة مولانا الشيخ أحمد التجاني وبحرمة مولانا الشيخ إبراهيم النياسي وبحرمة والدي وب- ومولانا الشيخ حسن الدين المرحوم وبحرمة كل من تعلم اسم الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها وبحرمة كل من أخذ الطريقة التجانية وأتم لنا في هذه الطريقة الميمونة بجاه المصطفى وبجاه مرتبتي انك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سات الفاتحه ناصر الحق بالحق ولا دين دار الذين لا صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وما مكرمت أو كاون كونم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق sake karanta sa'atul fati Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya kasanmu kasanmu ubangiji ga muna du'afa'un ba mu da komai la haula lana wala quwata muna tausiri da wannan littafin da wanda ya yi littafin da wanda ya taro a cikin littafin da maratibin da ya sa a cikin wannan littafin ka amintar da mu ka suturta mu ka ba mutanen kirki ka ja shekarun wannan bawan Allah ka kiyaye shi ka bashi nasara cikin abin da ke yi ka bashi mutanen kirki cikin abokanai mu kuma ka amfanar da mu ka ɗauke mana wannan fitinu da suke faruwa a cikinmu da yaran mu Allah ka rike hannayensu ka rike farjunansu da al'auransu gaba da saba maka da mu da su baki ɗaya albarka matsayin manzo Allah har harasunan mu abubuwan da suke faɗa marasa kyau ubangiji ka rike idan kuma mun faɗa ka yafi da martan manzo Allah da shi da shi Ibrahim za ta tace Allah sallallahu alaihi wasallam dar Allah jalla sallallahu يا همة الشهيد لنا بهذا المحضر يلتادي بنذرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين لا رب العالمين الفاتحة الحمد لله